na'am tabi' mas'ala ta 29 mala yace as-sihru was-sahara sihiri da masihirta kuma yace al-kufru wal-kafara fa'ala na jam'i kenan ulaika humul kafaratul fajara yani al-kuffar al-fujjar jam'i akan yakan kawo shi akan fu'ala fu'al fa'ala da sauransu da af'ila kamar atqiya to as-sihr da kuma as-sahara wa yashhaduna anna fi ad-dunya sihran wa sahratan illa annahum la yadurruna ahadan illa bi idhnillah ahlus sunna suna shaidawa cewa a duniya fa akwai sihiri kuma akwai masihirta akwai matsafa to amma sai dai fa masihirta da matsafa ba sa iya cutar da wani illa bi idnillahi sai da izinin Allah kaga wannan aya ce qur'aniya wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah to amma duk da haka mu'tazila suka ce babu sihiri mu'tazila suka ce babu sihiri kawai suka ce kai akwai wasu daga cikin ma mutakallimun wanda su ne mu'tazila suka bi wanda su har annabta sun kore suka ce kawai iya dubaru ne da wayau da dabarbaru da mai bokanci da mai annabta da wata mu'jiza suka ce dubara ce da wayau kawai suka ce sihiri shi ma haka to shi yasa sai ga malamai cikin littattafan aqida sun kulla babi akan cewa sihiri akwai shi ko musamman tunda mas'ala ce da ke taba aqida shi yadda da sihiri cewa akwai shi ba ana nufin ka je ka yi shi ba domin wasu sun ce babu shi shi kuma Allah ya tabbatar da cewa akwai shi wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra shuf kaifa yuallimuna ma la yakunu mawjudan ba zai yiwu ba yuallimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa maruz wa karshen ayat to daka akwai shi kamar yadda ai akwai kafirci akwai shirka akwai amma duk ba su da kyau to shi ma sihirin bai da kyau قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله duk wanda yayi sihiri daga cikin masihirta yayi aiki da sihiri kuma yake kudurin sihirin nan yana iya cutarwa ko ya amfanar ko ba da izinin Allah ba to ne ya kafirce ma Allah mai girma da daukaka ana samu cikin masu ba ma yan dambe ko wasu daga cikin mutane lakani kaje an ce ma kaje ko Allah bai yarda ba sai ka ci wannan kafirci ko ka ci ko karkaci ka zama arni daga sanda mutum ya yarda da wannan shikenan kawai ya kafurta wa idha wusifa bi kufrin wa idha wasafa ma yakfi ma yakfuru bihi istutiba idan masihirci ya siffanta wani abu ko ya aikata wani abu wanda yana iya zama kafirci to za a bashi dama ya tuba fa in taba wa illa duriba tunuqu in ya tuba shikenan in bai tuba ba to za a sara wuyan shi wato kashe masihirci matsala ce wadda sahabbai sun tafi a kanta irin su saiduna umar abdullahi bin umar hafsa bintu umar ga duka gidan saiduna umar ko sun an ruwaito wannan kuma daga wasu daga cikin sahabbai kamar da aka ruwaito daga jundubul khair cewa masihirci ana kashe shi akwai ma hadisi cikin sunan cewa haddu sahiri darbatun bisayf hadisin an yi sabani sun ce mawqufi ne akan jundub sun ce marfu'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazancan da yafi karfi mawqufi ne ba annabi ya faɗa har ma shi jundub a aikace ya aikata haka ya zo gurin wani khalifa sai ya tadda wani matsafi sai ya sare kan wani wanda yake tare da shi sai ya maida kan ya maida shi daidai yanda yake kawai jundub yana zuwa sai ya zara takobi sai ya sara kan bokan ai to tunda yana maida kai ya maida nashi kawai ya kashe shi a gaban wannan shugaba aka je aka samu wani sahabi aka gaya mai sai ya ce akhba'a wa asaba yayi kuskure kuma yayi daidai yayi kuskure saboda shi ba shugaba bane ba zai dau doka a hannu ba din da kaji an ce a kashe a sara wuya a jefe a yi bulala a duk aikin shugaba ne ba namu ba amma wa asaba saboda me abinda hukuncin da ya hau kan shi kenan fa in taba wa illa duribat unqu wa in wasafa ma laysa bi kufrin in ya fada abubuwan da su ba kafirci bane aw takallama bima la yufhamu ko ya fada abinda ba a fahimta shi nuhiya anhu sai a hana shi fa in ada in ya ƙara yi uzzira za a mai ta'aziri wannan shine ra'ayin al-imam shafi'i za a mai ta'aziri a ladabtar da shi da yanda shugaba ko alkali ya ga ya dace wa in qala as-sihru laysa bi harami bi haramin in yace ai bokancin ma ba haram bane wa ana ataqidu ibahatahu yace shi yana kudirin ma halal ne to wajaba qatluhu dole a kashe shi li annahu istabaha ma ajma'a al-muslimuna ala tahrimi domin ya halatta abinda duk musulmai sun yi ijma'i akan haramcinsa duk musulmai sun haɗu akan cewa sihiri haramun duk musulmi sun haɗu akan cewa Allah ta'ala ya haramta sihiri sai dai inda aka yi saɓani shi mai sihirin duk mai sihiri ne ya zama arne ko akwai sihirin da yake kafurci ne wani ba kafurci wasu sun raba wasu daga cikin malamai suka ce akwai sihirin da shi irin na damfara ne akwai wanda shi dan damfara ne ba wani lakani da yake da shi kawai tsabar wayau da zafin nama ne zai yi wani abu wanda yake khariqul ada ya saba ma al'ada wasu rufa'ida ne wasu kaza kaza ne to amma duk da cewa mas'alar sihiri tana da sarƙaƙiya da yawa wani abin za ga yayi basit wani dan motsi kaɗan ne zai yi kai mamaki yanda al'amarin zai zo da sabanin yanda mutane suka saba gani to amma kila ba shi yayi aikin ba wani ne daga cikin shedanu ya mai aiki shi kuma ba yanda za a yi mutum ya sa shedani ya mai aiki sai an kauce hanya wannan ka'ida ce ba zai taba yiwuwa ba kana mutum ka sa shedani yayi ma wani aiki dole sai shedanin nan ko mai gidan shi cikin shedanu ya baka wani sharadi wanda mahtum ya zama sharadin kafirci ko ya hana ka sallah ko ya ce wata sallar daga cikin salloli ba za ka yi ba ko ya ce zaka rubuta alkur'ani da najasa ko kai izgili da qur'ani ko na abu makamanta haka wanda duka wa'annan mukaffirat ne abubuwa ne na asbabur ridda na waqidul islam saboda haka dukkan sihiri a kyamace shi kuma dukkan masihirta a nisance su adabu ashabil hadith ladubban ma daliban hadisi an ce ashabul hadith ya hada malaman su da daliban su wannan shine mas'ala ta talata ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره يحرمون يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد malaman hadisi suna haramtar da duk abin da yake sa maye na daga cikin kayayyakin da ake sha wanda aka yi da inabi ne ko wanda aka yi da zabib busasshen inabi kenan ko wanda aka yi da dabino ko da zuma ko aka yi shi da ainihin masara ko shinkafa ko menene inda ya sa inda yawan shi yana sa maye to kadai da da yawa din duk suna haramta kuma suna wajabta haddi akai kun san akwai hadisi cikin sunan abi dawud ma askara al faraq minhu fa mil'ul kaffi minhu haram duk abin da wato cikin bangaji yake sa maye to cikin tafin hannu ma yana ya zama haram da abin da aka sha cikin bangaji ko cikin wato ainihin kwalla ya sa maye to in ka sha kaɗan ma haramun an fahimta ko da haka ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram kuma duk abin da ya sa maye ya zama giya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram aka yi tabbata a sunna duk abin da ya sa maye giya ne sunna umar ya ce alhamru ma khamar al'aqla giya shine duk abin da ya rufe hankali ba dole sai an kira ta star ko golden ko burkutu ko bommi ko duk abin da in ya zamanto kai a cikin rayuwarka garkuwar garkuwar jikinka ba ta daukan fura in ka sha fura maye kake to fura ta zama giyarka ni in sha fura na sha kayan marmari kai ka sha fura ka sha giya tunda za ta sa ka maye abin da ya sa maye ya zama giya kun fahimci wannan ku wa yarawna al-musara'ata ila ada'i salawatil maktubati ahli sunna ahlul hadithi suna ganin gaggawan gabatar ko gudanar da salloli na farilla fakka jinkirta su wa iqamatuha fi awa'il al-awqati afdalu min ta'khiriha ila akhir al-awqati yin su a farkon lokaci yafi akan jinkirta su zuwa ƙarshen lokaci sai dai fa waɗanda nassi ya zo da jinkirta su in babu cutarwa kamar isha'i ita isha'i an fi so a jinkirta ta amma in akwai cutarwa a yi ta da wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabbai na ta jira ya fito sallar isha'i Anas dan Malik yace har sai da ta kai kawunan sahabbai yana haduwa da juna ana dan gangadi haka ana dan gwara kai haka can sai sayyidina Umar ya miƙe ya kalli ɗakin nana Aisha tunda daga nan annabi yake shigowa sallallahu alaihi wasallam yana as-sala as-sala raqada an-nisa'u was-sibyan lokacin sallah yayi ya rasulullah mata sun fara bacci da kananan yara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai yake cewa wallazi nafsi biyadi laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la ja'altu waqta hadhihi as-salat hadhihi as-sa'a badan karin takura ma al'umma ba da wannan lokacin zan mai da shi lokacin sallar isha kaga in akwai cutarwa da takurawa a yi ta a farkon lokacinta hakan nan azhar idan zafin rana yayi tsanani ana son a jinkirta abridu bis sala fa inna shiddatal fayhi fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam in kaga zafin rana yayi tsanani huci ko tururin jahannama wana ana so a dan jinkirta ta amma in ba haka ba sallah an fi so a yi ta a farkon lokacin ta hadisin da ya zo na ibnu mas'ud akwai wata riwaya da ya kawo as-salatu fi awwali waqtiha wannan bai tabbata as-salatu li waqtiha as-salatu fi waqtiha as-salatu ala waqtiha shine abin da ya tabbata cikin jami'ul usul ne kuskuren kawo shi da as-salatu fi awwali waqtiha ihrazan lil ujuril jamilati biha wal mathubat saboda samun tattaro ladaddaki da aka tara masu yawa masu kyau da sakamako akan yin sallah akan lokaci domin shine mafi girman aiki na gabbai ibn mas'ud ya tambayi annabi sallama ayyul a'mali afdal sai yace as-salatu li waqtiha wa yujibuna qira'ata fatihatal kitabi khalfa al-imami suna wajabta karatun fatiha a bayan limam karatun fatiha a bayan liman mamu da yake bin liman sallah zai karanta fatiha ijma'in musulman duniya ne idan sallar da ake sirranta karatu ne mamu shi ma sai ya karanta fatiha amma an yi saɓani idan sallah ta kasance jahariya ce idan ana bayyana karatu maliku da jumhurin malamai suka ce in liman na bayyanawa kai kai shiru saboda faɗin annabi sallama wa idha qara'a fa ansitu in yana karatu ko ku yi shiru riwayan musulun amma al'imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai suna ganin ko da liman na bayyana karatu kai ma sai ka karanta fatiha amma a asirce saboda wani hadisin cikin bukhari ya ce inni a kolu mali unaza alkur'an da ya ce me yasa ina karatu kuna karatu ya ce kakku ƙara haka ya ce illa fi fatihatul kitab amma cikin fatiha kenan kuna iya wannan istithna'in kenan da wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai cikin su hadda sayyiduna Abu Huraira Imam al-Bukhari cikin littafin shi al-Qira'atu khalfa al-Imam ya kausasa harshe gaya akan wanda suke cewa limamu ba zai karanta Fatiha a sallar da ake bayyana karatu ba daka abin da yafi zaman lafiya ka karanta duk da cewa su Sheikhul Islam sun kausasa harshe su ma akan waɗanda suka ce a karanta saboda umumin cewa wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun almuhim mas'ala ce mai fadin gaske abinda kaga yafi kwanta ma a rai cikin fatawowin malamai ba wai yafi dacewa da son zuciyarka ba a yafi dacewa da nassi a tunaninka sai kai riko in baka kai ka tantance ba ka nemi malamin da ka yarda da shi ya ma karin bayani wa ya'muruna bi itmamir ruku'i was sujudi hatman wajiba ahlus sunna suna umarni da a cika ruku'i da sujudi wannan wajibi ne na dole dole ne sai an cika ruku'i da sujudi wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bit tuma'aninati fihima wa irtifa'u min ar-ruku'i wal intisabi minhu wa tuma'aninati fihi wa kadhalika al-irtifa'u min as-sujudi wal julusi bayna sajdatayn mutma'innina fi mutma'innina fihi min arkani salati allati la tasihhu illa biha akwai abin da ake kira al-tuma'anina akwai abin da ake kira al-i'tidal at-tuma'anina yahtassu bil qalb natsuwar zuci kenan shi kuma al'itidal ya bil arkan duka biyan ana nema zuciyarka ya zamanto ta natsu ka san me kake karantawa wanda shi ake kira al-khushu' wanda al-Imam Sa'ad ya kira shi lubbus sala shine bargo ko kashin bayan sallah sa'annan abin da ya shafi i'tidal na arkanus sala gabbanka bayanka a lokacin da kake ruku'i ya daidaita yatsunka idanka komi ya tsaya inda shari'a ta umarce shi a cikin sallah wannan yana cikin cikar sallah sannan ka samu natsuwar karanta abin da aka yi umarni a karanta cikin tsayuwa da ruku'i da dagowa da sujudi da dagowa da tahiya da komi da komi domin in baka yi hakan ba zai zama gashi kayi sallah a aikace amma a hakika baka yi ba almusi'u salatahu yayi sallah amma sai yayi mata irin sallan nan ta yafaki ba yawa sai zunubi sai annabi sallallahu alaihi wasallam mai irji' fa salli fa innaka lam tusal gayu yake cewa yafaki ba yawa sai lada ko to annabi cewa yayi baka yi sallah ba ya zai a baka lada gashi yayi amma annabi yace je ka sake ba ta yi ba dole sai an samu natsuwa allazina hum fi salatihim khashi'una malam ya ce wa ya tawasau bi ƙiyamin laili lissalati ba'da almanami wa bi silatil arhami ala ikhtilafil halati wa ifsha'is salami wa i'tami ta'ami wa rahmati ala alfuqara'i wal masakin wal aitam sunna suna ma junansu wasiya da tsayuwar dare kar ya zamanto a ran makai iya karatun ne ba aiki a'a magabata su suna karatu kuma sai su aiki shi yasa abdurrahman abu abdurrahman as-sulami rahimahullah yace sahabban da ke koya mana qur'ani irin su sayyiduna uthman da su abdullah bin mas'ud in suka koya mana wani bangare na qur'ani aya biyar ne aya goma ba sa ƙara mana sai sun ga mun iya mun gane mun yi aiki da su sai yace fata'allamna al-ilma wal amala ma'an tare muka koyi ilimi da aiki ba ka gama koya sannan kai aiki ba tare ake tafiya alhassan albasiri ya ce wani lokaci ina son in karantar da mutane wani hadisi sai in fasa aka ce saboda mai ce saboda ban yi aiki da shi ba tukunna domin karantarwa aikace ta fi tasiri ga ɗalibai fiye da karantarwa a littafi shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dacewa da ɗalibai domin shi ya fi kowa dagewa gurin bautar Allah to haka ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mar rajulu abdullahi law kana yaqumu al-layl madalla da mutumin kirki abdullahi dan umar amma dai da yana qiyamul layl tun da yaji wannan magana bai ƙara wasa da qiyamul layl ba har ya bar duniya sannan sada zumunta yaɗa sallama ciyar da abinci tausayin talakawa da muskinai da marayu duka gwargwadon ikon ka kakkace wai sai ka yi kuɗi ka zama miloniya sannan zaka fara taimakon al'umma a da abin da kake da shi zaka fara gwadawa juma'a mai kyau tun laraba a gane ta ko imam malik ya ce aljudu an tajuda bil mawjud kyauta ka bayar da abin da ya samu ai annabi ya yabi kyautar juhudul muqil wanda bai da shi da yawa haka ya daure ya bayar wal ihtimam bi umuril muslimin da damuwa da damuwan musulmi musulmi sun shiga wani hali na damuwa a ga damuwa a fuskarka in ka ga musulmi cikin farin ciki ka nuna farin ciki da jin daɗi والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح da yin taka tsantsan a cikin abin da ya shafi abinci da abin sha da tufafi da abin da za ka aura kar ya zama komi naka na alfahari walmasarafi wasa'ayi fil khairat almasaraf kaga ya hada dukkan abubuwa na hudodin rayuwa da kuma as-sa'yu fil khairat neman abin da yake alkhairi ne wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari wal badaru ila fi'li al khairat yau rage rage zuwa aikata ayyuka na alkhairi ajma gabaki ɗayan shi wattiqa'u sharri aqibati at-tam'i da kiyaye sharrin ƙarshen kwadayi wa yatawasawna bil haqqi was sabr kun san kwadayi mabudin wahala kar ka zama makwadaici madhullu illa fi at-tam' imam shafi'i yace hasbi bi ilmi in nafa' madhullu illa fi at-tam' man raqaba allaha raja' an su'i ma kana sana' ma tara tayrun wartafa' illa kama tara waqa' duk abin da Allah ya kaddara za ka samu za ka samu kakka sake ka sa kwaɗayi a ranka wa ya tahabbuna fi dini wa ya tabaghaduna fihi suna son junansu a cikin addini suna ƙiyayya da wanda yake Allah ta'ala a bisa shari'a ta addini wa yattaquna aljidala fillahi wal khusumati fihi wa yatajanabuna ahlal bid'i wad dalalati wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalati ahalus sunna wal jama'a suna kiyayar yin gaddama da musu da cece ku ce cikin lamarin Allah a addini wato ba a karya zama rayuwarka kullun neman muqabala kake munazara muqabala Imam Ahmad sun hana waɗannan sai dai a haddi na bayan da aka iya shugaba ya sa wanda ya sa Imam Ahmad da Ahmad ibn Abi Du'ad a zo a tattauna ko kuma ya zamanto shugaban dan bid'an yana tabbatar da al'umma kala su musussuka misali dan aka ce yana neman muqabala sai ka ce eh kai da dan a bayyana wa mutane gaskiyar abin da yake kai amma haka kawai ba a bautar Allah da yawan gaddama da jayayya Allah ce wai illa billati hiya ahsan wa yatajannabuna ahlal bid'i wad dalalati suna nisantar yan bid'a da batattu suna kiyayya da dukkan ma'abota san zuciya da jahilci wa yaqtaduna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujumi bi ayyihim iqtadu ihtadaw kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim suna koyi da annabi sallama da sahabban shi waɗanda suke kamar taurari ne duk wanda aka yi koyi da su za a samu shirya kawai yadda annabi ya fara sai wannan hadisi ne da'ifun jiddan cewa ashabi kan nujum bi ayyihum muqtadaytum muhtadaytum hadisi ne wanda yana da rauni mai tsanani balma wasu sun kai shi zuwa ga haddi na ƙarya domin a cikin wato ainihin isnadin shi akwai wato ainihin sallam ibn sulaim sallam ibn sulaim imam al-bukhari ya ce malamai duk ba sa karban magana shi ibn khirash ma ce waye makaryaci ne imam an-nasa'i ya ce matrukul hadith imam sadi ya ce indahu manakir haka hadisin shi da'ifun jiddan aw mawdu' wanda imam al-albani yayi hukunci da cewa hadisin mawdu'i ne cikin silsila da'ifa ba a cewa duk wanda kai koyi da shi zaka samu shari'a akwai gurin da za a samu wani sahabin yayi fatawa daga baya shi da kanshi ya dawo ya janyi ai ba ai ta gaskiya ɗaya ce su sahabban abinda zaka kore musu shine san zuciya ba sa san zuciya amma ai dan adam ne su suna iya kuskure sahabi zai iya ijtihadi ya kuskure an fahimci wannan ko ويبغضون أهل أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه أهل سنة سنة كيايا دا أم بدعا وند سكا كيركيرو أبن دبايا تكين الدين ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين أهل السنة والجماعة باسا سن أم بدعا باسا أبو تادسو باسا سورارم مغنسو باسا زمادسو باسا جايا دسو تكين الدين sai dai in ta kama a haddin lalura aljuri ya yi dogon bayani a matsalar tattaunawa da ɗan a cikin littafin a shari'a wala yunadhirunahum wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idha marrat bil adhani wa qarrat fil qulubi darrat wa jarrat ilayha min al wasawis wal khatarat al fasidati ma jarrat ba sa sauraron dukkan abin da yake na kurakurai da karairayin 'yan bid'an nan wanda in suka bi ta kunnuwa suka zauna to za su cutar da zukata za su kai mutum zuwa ga wasu wasi da ainihin abubuwa masu haɗari masu muni wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlu qawluhu saboda haka ne ma Allah ya saukar da fadin shi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin mu ta hanyar ƙaryata su da sanya waswasi a cikin su da sanya san zuciya a cikin su da yin da saba ma abin da ayoyin ke koyarwa Allah ya ce ka kauda kai daga gare su sai in sun canza wata firar ba wannan ba a ƙarƙashin wannan aya duk da aya tana magana kan masu saɓan Allah al-Qurtubi ya ce min babi aula a nisanci wanda yake ɗan bid'a alamatu ahlil bid'i wa ala yace alamomin yan bid'a yan bid'a suna da alama wa kullu shay'in lahu ayatun wa alama wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahiratun wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa ihtiqaruhum lahum wa istighfafuhum bihim wa tasmiyatuhum iyyahum hashawiyatan wa jahlatan wa zahiriyya wa mushabbiha alamomi na yan bid'a bayyanannu ne akan ma'abotansu mafi girman alamar 'yan bidi'a shine tsananin su ga masu ɗauko hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam marwaitan hadis wanda kaga yana kyama yana jin haushin malaman hadisi to ɗan bidi'a ne shi fakewa aka yi da fiƙo ana sukar hadisi amma kamar yadda abdul muhsin al-abbad Allah ya ƙara mushi lafiya yake faɗa la yastaghni al-faqihu 'anil hadith wala yastaghni al-muhaddithu 'anil fiqh ba zai yiwu ka ce kai malamin hadisi ne kinni ba ruwanka da fiqo ba kwaba za ka yi ba zai yiwu ka ce kai malamin fiqo ne tsantsa ba ruwanka da hadisi ba shirme za ka yi addini sai kai ta istinbadin hukunce hukunce cikin wani hadisin kuma kila hadisin na ƙarya ne yanzu ai gashi mun ji hadisin ashabi kan nujum an fahimta ko hadisin bai tabbata ba kuma ka fitar da hukunci a ciki an yi gini akan ruwa ko kuma a kai ka ruwaito hadisin amma baka san fiqhul hadisi din baka je kai ta kwaba daka dole sai an hada wannan rikicin na tsakanin malaman fiqo da malaman hadisi kirkirar shi akai babu shi asali su waye malaman hadisi dole zaka lissafo su maliku ko su al-imamu ahmad su ishaq ibn rahuya su al-imamu zuhuri su al-hasan al-basri to kuma su waye malaman fiqo su din ne dai a wancan zamanin malaman hadisin in ka juyo su ne dai malaman fiko sai dai a ce wane ya fi ƙarfi ɓangaren dirayar hadisin wane ya fi ƙarfi ɓangaren riwayar hadisin amma dai su ɗin dai su ne mun gane wannan ko to saboda haka in ka ga mutum na ƙiyayya da marwaitan hadisi to wannan mutumin ɗan bid'a ne daga cikin alamar su raina malaman hadisi da ainihin kaskantar da su da ambatansu da cewa hashawiya ne wai kawai karatu suke ba su san me suke karanta shine hashawi kaskantacce wa jahala suna kiran su jahilai suna kiran su zahiriya suna kiran su mushabbiha wai masu kamanta Allah da wai su shi ko malamin hadisi yana tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ne wannan mun ji tun a baya اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة سنة قدر ويشي hadisan annabi sallama suna bangare guda ilimi na bangare guda shine bi ma'zilin anil ilm suna kudurin wai ai shi ilimi wani abu ne daban suna nufin abin da shedan yake cusa musu na sakamakon hankulan su da suke gurbatattu da wasu wasun kirajen su wanda suke cikin duhu da dauda wannan suka ce yake yi ga al-muntaqiyuna wal falasifa wanda suna ganin wai ilimi shine abinda kawaninul falsafati wal mantiq suka tabbatar ba abinda alkitab wa sunna suka tabbatar tabewar mutanen nan ya kai ana cewa a lokacin da bishrun al-marisi ya tattauna da al-imam shafi'i shafi'i ya firgita shi ya gigita shi ya je gida ya kasa cin abinci iyalan shi suka ce lafiya ya aka yace wani wani yaro ne ya zo majalisin mu shi bishrun al-marisi mutum ne da yake ahlul kalam su hujja a gurinsu ba kala Allahu kala rasuluhu bane hujja a gurinsu maganganunsu a Platon maganganunsu Aristo maganganun falasifatul ula waɗanda suke bakaken arnani wai hikimomi na Yunani Yunal uwal su ne ilimi a gurinsu sai iyalan suka ce ma bishir amma dai wannan yaro akwai ilimi yace kai me yake ba wani ilimi da yake da shi in ba ayoyin Qur'ani da hadisan da ya haddace ba shi yanzu a gurin shi ayoyin ƙur'ani da hadisan ba ilimi ba sai wanda ya san kawanin na falasifa da ainihin mantiqiyun wanda me duk abin da zaka koya a cikin su ba in dai kana da fahimta hakan ba zai ilimin su ba zai ƙara ma fahimta in ko baka da ita ma ƙara dilmiyewa zaka kamar da Sheikhul Islam yace ilimin mantiqi ilimi ne wanda la yastafidu minhu az-zakiyyu ma la yastafidu minhu la yahtajuhu az-zakiyyu wala yastafidu minhu al-ghabiyyu shi mai hazaƙa da wayo bai da buƙatar shi shi kuma wanda yake dolo ba zai ƙaru da komai cike bata ma zai tun da shahida shahidun min ahli harazi da kanshi ya ce nihayatu iqdamil uqul iqalu wa aktharu sa'yil alamin wa balu karshe yace wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu malam ilimi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi مدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه yake cewa wa hawajisu qulubihimul khaliya da kuma abubuwan da zukatansu ke raya musu alkhaliya min alkhairi wanda sun wofinta daga alkhairi wa kalimatuhum wa hujajuhumul atila da ainihin albatila zai zaba da hujjojinsu wanda suke na banza bal shubahumud dahidatul batila ba ma haka ba shubuhohi ne nasu masu rauni rusassu ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin inna allaha yaf'alu ma yasha wanda Allah ya kaskantar da shi ba shi da mai karrama shi Allah yana aikata abin da ya ga dama يتي سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث القطان أحمد ابن سنان القطان يتي الدنيا باون الأنبياء فاتيسي كاغينا كم لمن حديث dan a hadisi ne za a yi wato ainihin bid'a zigidir za a yi mata tonan silili فإذا ابتدع الرجل نزعت نزعت حلاوة الحديث من قلبه da mutun ya fara yin bid'a to za a fidda zakin hadisi daga zuciya sai zan baya son hadisi قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أول كنت أنا وأحمد بن وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث aka ce mal imam ahmad malamai sun ambaci ko dalibai suka ambaci malaman hadisi a gurin ibnu abi qutaila ibnu abi qutaila shine yahya ibnu ibrahim ibnu uthman ibnu daud ibnu abi qutaila as-sulami wanda ya kasance mutum ne wanda aka san shi da kyamar hadisi dan bid'a to da aka ambaci malaman hadisi a gurin shi faqala ashabul hadithi qaumu su'in sai ai malaman hadisi mutanen banza ne subhanallah faqama mutanen fada annabi yama addu'a nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'amin sami sai ce mutanen banza فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت Ahmad ya miƙe yana kakkaba jikin shi yana wannan zindiki ne wannan zindiki har so uku ne ya shiga gida har zindiki wato ingantaccen munafiki kenan wanda shi gashi a fuskar Musa a cikin Fir'auna qala wa sami'tu al-hakim aba abdullah yaqulu sami'tu aba nasr ahmad ibn ibn sahl al-faqih bi bukhara yaqulu sami'tu aba nasr ibn sallam aba nasr ibn sallama ابن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وروايته بإسناده yace ba abin da yafi nauyi ba abin da wato ainihin yafi nauyi akan ma'abota ilhadi ma'abota bid'a ba abin da suka fi ki irin su ji hadisi ana ruwaito shi da isnadin shi ba abin da suka tsana irin haddatana قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناذر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان zai zai ba shi hujja ne sai ya ce ai wane ya ba mu labari zai fara koro isnadi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala lahu ar-rajul sai wannan dan bid'an yace da'na min haddathana ila mata haddathana karabu da mu me wani haddathana kuma fa qala shaykhu lahu qum ya kafiru miƙe bakin arni fala yahillu laka an tadkhula dari eh tunda ka zama dan kala kato ba za a ce qala rasulullah ba sai dai kala kato kenan fita shi ka ba mu guri ba'da hadha abada cikakka ƙara shigo min gida har abada thumma altafata ilaina sai ya waigo ya kalli daliban shi wa qala ma qultu qattu li ahadin ma tadkhulu dari illa hadha ban taba hana wani ya shiga gidana ba sai wani so da shi makiyin sunna ashe sa maliku ma ya kori mutum daga masallaci da yace kai fastawa ko من كرنت آية أبا قال سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن, شمه... بن حمشاد الزاهد العالم الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرأ, قرئ علي قرأ, قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عني به عنا به الإمام في بلده أبا حاتم, أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي وتوين نفن أبو حاتم الرازي يقول يناتي وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر alamar yan bid'a shine yin batanci ga ma'abota ilimin hadisi wa alamatu zanadiqati tasmiyatuhum ahlul athari hashawiyya alamar zindikai suna ce ma'alul hadisi hashawiyya wai waɗanda ba sa gane karatu yuriduna bidhalika ibtal al-athari suna nufin rusa ilimin hadisi ne da haka wa alamatul qadari ai indai aka zau aka koyi hadisi za a zauna lafiya ba wanda zai zo da bid'a a kyale shi yasa mala bakar gumi yake cewa karatun hadisi da aikin da da aiki da shi shine me shine zama lafiya ga musulmi naka yi aiki da hadisi duk wanda ya zo da bid'a shi za a kwankwashe ta a ce maka kai bari ba mu ganta ba a cikin sunna eh amma an ba a aiki da hadisi kowa zai yi abin da ya ga dama kowa zai yi abin da ya ga dama wa yuriduna bidhalika ibtal al-athar wa alamatu al-qadariyyah tasmiyatu ahli al-sunnah mujbira qadariyya suna kiran ahli sunna mujbira amma alhalin jabariyya daban qadariyya daban ahli sunna daban akwai wanda muka yi bayani jiya ne ba khawarije idan ka ce ba a kafurta musulmi dan yayi babban laifi sai ya ce maka ba murji'i shi ba murji'i idan ka ce idan mutum yayi zunubi imanin shi na raguwa sai ya ce ma ba khawarije kaga sun sa ka tsaka mai wuya kai ba ba khawarije bane kai ba ba murji'e bane amma saboda zalunci irin na yan bid'a sai su dinga jifan ka da abinda baka aikata shi kakka damu amma annabawa haka e ba fir'auna ya ce ma annabi Musa kafiri ba wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirina to duk abin da za a ce ma ai bai kamata ka tada hankalinka ba indai ka san ba hakan kake ba tayyib zagi zagayawa yake mala yace wa alamatul jahamiyyati tasmiyatuhum ahlus sunnati mushabbihatan wa alamatul rafida tasmiyatuhum ahlul athari nabitatan nabitatan wa nasiba sikira ahlus sunna nasiba nasiba su kuma masu kin ahlul bait mu kuma bakin alulbaiti mu cewa muka yi da alulbaitin da sabon duka a so su haka annabin ya ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba kaga alulbaiti ne sa'annan fadin shi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga sahabbai ne tunda ya ambaci lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim kaga makka kenan ya ambaci walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim kaga madina kenan sannan sai yace walladhina ja'u min ba'dihim sumu kenan yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wadancan yan makka da madina kaga qur'ani ya koya mana san sahabbai da san ahlul bait sunna ta koya mana san sahabbai da san ahlul bait can yace la tasubbu ashabi nan yace usikumullaha fi ahli baiti ko allah allah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti duka muka rike wasiyan ba za mu zama kamar yahudu ba da suke cewa amanu wato ani billazi amana unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allakum tuflihun ba haka bane ba za ku zama ba za mu zama cikin waɗanda yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila mu muna cikin waɗanda Allah ya ce udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan ba wani abu zaka rike ka bar wani ba ba za ka rike a zahar ka balla asar ba ina fata an gane Allah ya samu dace qala abu uthman qultu ana ni nike cewa an ji saboni wa kullu dhalika asabiyatun wa la yalhaqu ahla sunnati illa illa ismun wahidun wa huwa ahlul hadith su'alu sunna da abinda za a faɗa na sharri akan su a kira su ainihin wato hashawiyya a kira su hanabila wanda wasu daga cikin yan bid'a suke faɗa yanda barbahari ya kawo a cikin sharh sunna a kira su wahabiyya a kira su wane ne duka wanda ba shi ahlus sunnati wal jama'a ko a ce as-salaf wanda shine nafsi yazo da shi shine sunan da zai bi su ko a ce ahlul hadithi قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه duk da sunayen da da yawa suke kiran ahlus sunna da shi ba sunan da ya bi ahlus sunna sai dai ya dan yi yayin shi sai a daina ambatan shi salaku ma'ahum maslakal mushrikina in bid'a sun bi da ahlus sunna yanda mushrikai suka bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la'anahumullah ma'a rasulillahi sallallahu fa innahu muqtasamul qawla fihi kaga ai mushrikai ba su tsaya kan zance daya ba akan annabi sallallahu alaihi sun rarraba magana فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلق مختلقا كذبا wasu su ce mai boka wasu su ce mai mawaki wasu su ce mai makaryaci wasu su ce mai ya kirkiro wasu su ce kaza wasu su ce kaza Allah ya ce balhum fi fi amrin marij suna cikin lamari wanda yake cikin rudani sun kasa tsayuwa kan abu daya bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina bi ayatin kama ursila al awwal yanzu za su ce kirkira yi an jima su ce sihiri ne dazu gobe su ce bokanci ne su ce kirkiro shi su ce kaza su ce wani ya koya mai wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila to ita ƙarya ai ita gaskiya ɗaya take ƙarya ce take fure ba ta yaya a ce wancan a ce can a kama can alhaqqu ablaju wal batilu lajlaju malan yake cewa wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi tilka al ma'ayib ba'idan bari'a wa lam yakun illa rasulan mustafa nabiyya duk annabi ya nisance mu waɗannan abubuwan na aibantawa da suke mushi ya kubuta shi annabi ne kawai wanda Allah ya zaba ya aiko shi a matsayin annabi cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ta'jabuna kayfa yusrifu Allah kayfa yusrifu Allahu anni shatma quraish wa la'nahum ba kwa mamakin zagi da la'antar da quraishawa suke min amma kuma ko a jikina yace fa innahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana muhammadu suna zagin abun zagi suna aibata abun aibatawa yace ni kuma abun yabo ne wanda alfazazi yace kuwa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alaihi wasallam قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah suka kalli yanda suke ta buga ma misalai yau su ce kaza gobe su ce kaza suka bata ba za su iya bin hanya mi kakkiya ba كذلك المبتدعة خذلهم الله آمين اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية وأصحاب الحديث عاصمة من هذه المعايب ألا يسأل يسدق وإن عيبك دك بريئة زكية نقية وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسله برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعز وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب لك أنكسوا النبي لسحبا شيء كان تنانا أتادكي أتكمي cikin tawagarsu uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'a Allah ka tada mu cikin sahabbai da ainihin ahlus sunna alamatu ahli sunna mun ji alamomin yan bid'a to me alamomi na ahli sunna sai ka duba hal anta minhum am lam takun minhum وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله babbar alama ta ahlus sunna ko ɗaya daga cikin alamomin ahlus sunna san malamai jagorori na sunna su al-imamu malik din nan su al-imamu ahmad su al-imamu al-bukhari nan kaji kana girmama su da san wanda yake kan tafarkin su da kuma kin yan bid'a an ambaci manya manyan yan bid'a kaji ba wani girma da yake zuciyarka na wa'annan kasurguman yan bid'a waka din in ka haɗu da ɗan bidiya kana wani dukawa kana risinawa kana girmama shi a to akwai sauran burbushi kenan قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكننا الله وإياه الجنة آمين قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فضل المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رزاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس الأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوس وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة وأن يا أبايا ينزي يا كوشي إسنادي yace da kaga mutun na san wa'annan malaman to ahlus sunna qala ahmad ibn salama rahimahullahu fa alhaqtu bi khatti tahtahu wa yahya ibn yahya sai yace a kasar littafin nan na qutayba ibn sa'id kitabul iman daidai wannan magana ni ma sai na rubuta a ƙasa kenan jotin ba laifi bane tun a wancan lokacin sai na ƙara wasu saboda ƴaƴan shi da ɗaliban shi in sun zo su ƙaru da wannan yace hakan nan Yahya ibn Yahya Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya su ma suna cikin wanda san suke alamtar cewa wani ahlus sunna falamma tahaina ila hadha almawdi' nazara ilaina ahlu Naysabur wa qala haula alqawm yubghiduna Yahya ibn Yahya in Naysabur suka ce ai Yahya ibn Yahya mutanen Naysabur suna jin haushin shi fa qala ya Aba Raja yace ya kai Abu Raja ma Yahya ibn Yahya qala rajulun salihun imamul muslimina wa Ishaq ibn Ibrahim imam wa Ahmad ibn Hanbal qala indi akbaru man sammaitahum kullahum daga kenan abun sifa ce ba wai suna ba duk wanda ya bi tafarkin su yana cikin su Allah ka sa muna cikin su قال وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمة الله رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون شيما الصابوني يتني ما ناقارا باين وأنتن دا قتيبة يا أنبتا وند ميسنس ينانون تواشي أهل السنة يقتدون وبهدهم يهتدون ومن جملتهم وشيعتهم وشيعتهم أنفسهم أنفسهم يعدون أنفسهم يعدون وفي اتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين تسيتي منهم محمد بن إدريس الشافعي أنا تكنسو وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي سليمان التيمي ومن بعدهم da wanda suka biyo bayan su ko min ba'dihim daga bayan su kallayth ibn sa'd al-misri abokin malik din wal auza'i wa thawri wa sufyan ibn uyayna al-hilali wa hammad ibn salama wa hammad ibn zaid wa yunus ibn ubayd wa ayyub as-sakhtiyani wa ibn aun wa man wa min ba'dihim mithl yazid ibn harun al-wasiti wa abd ar-razzaq ibn hammam as-san'ani mai musannaf wa jarir ابن عبد الحميد الضبي ومن ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد وانا مال منصب بخاري ومحمد بن اسماعيل البخاري من صحيح ومسلم بن الحجاج القشيري وابي داود السجستاني وابي زرعه الرازي وابي حاتم الرازي وابنه بنشي ابن ابي حاتم كينان ومحمد بن بن مسلم ابن وارا الرازي وند دالبن ابو داوود ne shine maruwayicin abu dawud wa muhammad ibn aslam at-tusi wanda yana cikin wanda suka rubuta al-arba'un wa abi sa'id uthman ibn sa'id ad-darimi as-sajzi wanda malami ne yayi rubutu akan as-saut wal harf cikin mas'ala ta al-qur'an kalamullah wal imam muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah an-naysaburi alladhi kana yud'a imam al-a'imma mun sha ambatan shi wala amri kana imam al-a'immati fi asrihi wa waqtihi yace na rantsi da Allah ya cancanci ya zama shugaban wato malamin malaman zamanin shi wa abi yaqub ishaq ibn isma'il al-busti wal hasan ibn sufyan al-fasawi wa jaddi min qabli من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيف سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني دك إيا ينشن وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها والين عليها ما سقوا ينباين سنة وهذه الجمل التي أثبتها أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها كلها آه كلها ولم يثبت عن ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا آه رضوا رضا واتقوا مع ذلك واتقوا مع ذلك على القول واتفقوا واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم yace kuma duka malaman nan fada kaji sun hadu ba wanda ya saba akan me akan musgunawa yan bid'a wa idlalihim da kaskantar da su wa ikhza'ihim da wato rashin taimakon su wa ibadihim da nisantar da su wa iqsa'ihim da wancakali da su wattaba'udi minhum da nisantar su wa min musahabatihim da nisantar abota da su wa mu'asharatihim da zama da su wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim kana neman kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar nisanta su da kiyayya su da kaurace musu wai ka ji mutum yana da wani amini dan shi'a Allah wadaran naka ya lalace wai dan shi'a amininka dan shi'a dan kalakatu wani dan faira ce shine abokinka a la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi hadisi ne tabbatacce na cikin Abu Dawud kar kai abuta da kowa sai mu'mini kar wanda ya ci abincinka sai mai takawa to ayo ai ko a halari ka karanta ko wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatu bimi bighairi darura qala al ustad al imam rahimahullah wa ana bi fadlillahi azza wa jalla wa mannihi متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم وصياتي صابوني يكي منا yace da ka nima da izinin Allah ba zan kaurace ba zan saki wannan tafarkin ba zan kasance mai gun tafarkin magabata mai neman haske daga shiryarsu ina mai nasiha ga 'yan uwana da abokanaina da ɗalibaina kassu wato ainihin ƙaurace ma wato tafarki ko shirya irin ta wa'innan bayin Allah ولا يتبعون غير أقوالهم ولا يشتغلون بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيها بين المسلمين والمناكير عن- من- من من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه bid'ar da inda magabata ne suka ga irin ta wallahi wanda ya zo da ita za su bid'antar da shi su karyata shi su yi kokarin musguna mushi ta hanyar da me zai sa ya gane kan bata yake domin mai sabo in ba a nuna mai kiyayya ba ba zai taba gane saban Allah yake ba akwai fa wanda saban Allah suka yi ba bid'a ba zamanin annabi kwana 50 aka yi ba a magana da su kuma sahabbai ne bayin Allah na kware wato bin sunnan nan yana da wahala kuma ita sunnan nan ba wai yanda kake so zaka yi ta ba a yanda Allah da manzo suke so zaka yi a duniya ba abin da kaga dama zaka yi ba abin da shari'a ta tsara maka annabi fa ya ce mai riko da addinin kamar yana riko da garwashin wuta ne fa a ƙarshen zamani to kana tsammanin sallah biyar kawai da zaka yi ka saki fuska ga kowa shine zai sa ka yi riko da garwashin wuta ai sai anan ne za a tantance gurin alwala'u wal bara'u wala ya gurranna ikhwani hafizahumullahu kathratu ahlil bid'ah yace yan uwana yawan yan bid'a kar ya rude ku wa wufuru adadihim cikar adadin su kar ya rude ku fa inna wufura ahlil ahlil batil wa qillata adadi ahlil haqq min alamat iqtirab al yawm al haqq domin karancin ahlus sunna da yawan yan bid'a alama ce ta cewa ranar tashin alkiyama ta kusa idh rasulul mustafa sallallahu alaihi wa sallama qala inna min alamati as-sa'ati wa iqtirabiha an yaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu daga alamomin tashin alkiyama ilimi zai yi karanci jahilci zai yi yawa na ya tabbata wal ilmu huwa sunnatu wal jahlu huwa al bid'a wa qala sallallahu alaihi wa sallama innal imana la ya'rizu ila al madinati kama ta'rizu al hayyatu ila juhriha imani na tattaruwa a madina kamar yanda macijiya ke nadewa a cikin ramunta nan ne addinin gaskiya ya sauka wa qala sallallahu alaihi haka ji mutun yana fifita maka kasar Iran akan kasar Saudiya wai da sunan shi musulmi da sunan shi musulmi kawai ya biye mawa yan duniya ya biye mawa wato ainihin majoratin al'umma dan kai ya saba musu har malami kaji ya fito yana fifita Iran akan kasar Saudiya la haula wala quwwata illa billah وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله القيامة بزات تسأيا با الحالين أكو وند ذاك جيانا تيوا الله الله معنا بزا أكركري فرجتن تاشن القيامة بس دم مؤمني سنتفي Allah Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai iskar da Allah zai aiko ta kwashe ta dauke ran duk wani mu'min daga wanda za su rage wanda alƙiyama za ta tashi a kansu su shirarul khalqi inda Allah Allah ka tsare ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من أولئك ال- آ- آ- من, من, من أوائل الإسلام والملة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين فقيل خمسين منهم قال بل منكم أو لوكة بدعة تكي أمو وان دي ريك سنة لا دي شتافة وان دا يكي سنة سو دا أينزدن سنة دكر أكيينتا nabi ya ce wa'annan mutanen da za su zo ɗaya daga cikinsu yana da ladan mutum hamsin sabai suka ce mutum hamsin cikinsu ya ce a cikin ku ne sai dai asalin jauhara ta matsayin shi wannan ba za a kai ga sahabbai ba wa'inna ma kala sallallahu alaihi wasallam dhalika liman ya'malu bi sunnatihi inda fasadi ummatihi an gane ko قال أبو عثمان وجدت في كتاب شيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدية الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن الحسن أن العباس بن صبح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة مئتي سنة كو يد سنة لا تاف فللا أكن عبادة شكرا دريبيو to wani zai ta ibada cikin bid'an amma ka koyar da sunna guda daya tafi akan ibada shekara 200 قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال حدثنا قال رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفر المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم موسى فقال علي بن حجر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه anhu Allahu akbar Harun Rashid khalifa ne amma mai girmama sunna wani bawan Allah ya zo yake bayar da labari Abu Muawiya Taddarin yake mawa Harun Rashid nasiha ciki sai yake kawo hadisi cewa annabi Musa da annabi Adam sun yi tattauna wanda mun karanta a baya ko ihtajja Adamu Musa ihtajja Adamu Musa daka sai wani ya miƙe ya ce ya za a yi haka alhalin tsakanin annabi Adam da annabi Musa akwai shekaru mai yawa Harun ya zabura yake mai fada yana ce ma annabi ya ce kaza kaza kai kana cewa kaifa kaga shugabanni na kirki shi yasa Fudail ibn Iyad yace da ina da dama da na roki Allah ya diba daga shekaru na ya ƙara ma Harunur Rashid dan shugaba ya zama ahlus sunna yafi muhimmanci akan a samu malamai ahlus sunna guda 200 tunda su ba su da ikon zartar da hukunci sai dai su yi wa'azi wanda ya ji tsoron Allah ya dauka shi ko shugaba yana da bulala al'amiratu bil ma'ruf wan nahiya 'anil munkar durra umariya ko dirra ta sayyidina Umar ko ana buga misali da ita قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من, مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يلتفت ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من من الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كمعامل mu'amalanci ka girmama nasi wanda ya bai girmama nasi ba karka girmama shi abinda ya hada mu ya koya mana girmamawan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda bai girmama maganganun annabi ba za mu girmama shi ba ja'alana Allah subhanahu من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وانا أدعك يويت ينتما باوي أنا كديبا وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا roki Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda za su ji magana su bi wacce tafi kyawu wanda za su yi riko tsawon rayuwarsu a duniya da alkitabu wa sunna waɗanda za su nisanci bid'o'i waɗanda suke masu batarwa da ainihin ra'ayoyika wanda suke rusassu mudmahilla da ainihin munanan abubuwa masu sanya kaskanci saboda falalar Allah ta'ala da baiwa da falalarsa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallu nan shine karshen wannan littafi na aqidatu salaf ashabul hadith duk da kasancewar karatun namu mun yi shahajaran majaran za ku ji kamar a gurguje amma saboda dai mun yi alkawari yau a karkare shi kuma al-isharatu takfil aqila al'abdu yi ƙwararru bilhassa walhirru takfihin isharatu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun da muka ji a gefe na akwai yayana kuma malamina malam muftahu ya kawo mana ziyara a wannan rana ta rufewa za mu so mu ji tsaraba ta nasiha da wasiya da tunatarwa daga bakin malam falyatafaddal mashkuran ma'ajuran ganiman insha Allah
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما